الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شدة وتر رجب shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na ɗari da talatin da ɗaya za mu tashi darasi na ɗari da talatin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan a masallacin Hudayfa bin Yaman idan ba manta ba muna cikin kitabun nika shafi na 266 za kuma mu taji a hadisi na 900 babu fadilati aishaqihi amatihi ثم يتزوجها wannan shine darasi na 132 kamar yadda muka faɗa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana mala yace babu fadilati aitaqihi amatihi babu da yake magana akan falalar mutum ya yanta baiwarsa baiwar da take karkashin ta yanta ta summa yatazawwajuha bayan ya yanta ta kuma ya aure ta kamar babu da yake bayani akan falalar yar aikinka a za ta a makaranta ta goge ka aure ta wanda mata suna cewa wai karshen cin amana ce haka wata baiwa Allah ta ce mu ta ce wallahi ko ya ɗan su nawa in dai mutum ke mata wannan sai dai su zauna shi da matar ba za ta zauna baki da baki muna tattauna wannan ta ce mu wallahi ba za ta zauna ba a ce ai ƙarshen tun amana ce wai yarinyar ta raine ta ta yi kaza ta yi kaza duk wannan abubuwan sai ta faɗa saboda haka to kaga ba su san ma akwai baji ba to na san tun da wannan da sai ɗauko wannan damin shi ɗin kaga ka kawo wani baji ko aya ba ta ba ta zo ba don mace tana da matsala in abubuwan da suka ta zo ba ta buƙatar aya aka ce ma wannan ayar jinna zanta kuma wata sani ba kama mun taba yin haka da wata baiwa Allah ita haihuwa ne wata samu sai take ta shekara wajen takwas ta samu haihuwa ba sai na fara gaya masu ce ma da yanzu duk ayar da za ka janyo na zanta ta ba aya ta ke so nace to bokan ciki ka zo in miki ke shine maganar in dai ba wannan ba to bokan ciki kuma ban iya ba wallahi ba mu dini ta waje haka muka yi ta tawi mai kage cewa wato hannun riga a hannu haka ta ba daidai ta ba saboda haka idan bukatar ta zo kawai abin da suke zo ke to amma ka ga tsarin musulunci abin da ya kawo mutum yana da baiwa ya yan kata in ka kalli ummu darda as-sugra ba kubra ba karamar wanda sai na muawiya ya tura yana neman aurenta ai asali bai wai amma Allah ya bata kokolwa a gidan suka sa ta haddace Qur'ani kuma wato duk abin da ake na abin da ya shafi ilimi tana rikewa sai ta zama faqiha faqiha ce ta gaske ya zo ya aure ta wasu ma suna cewa da shawarar ita abu ummu da za a al-kubra din don ba ta yi tsawon rai ba kaga wannan ita sun ci gaba da kula da shi ta karamar to da ya zo rasuwa shi ne ya ga wato yadda yake ƙaunata sai ke cewa sai take cewa ni ma ina son zama da kai har a aljanna sai ce in dai kina son zama da ni a aljanna to na mutu kake aure kowa domin annabi alaihi salatu wasalam ya ce ma takka takka mijinki na ƙarshe da shi za ku zauna a aljanna duk matar da ta yi auren raki ɗaya biyu uku to na ƙarshe in ya shiga aljanna shi ne mijinta ko da ta fi jin daɗin zama da na farko kaji ana cewa mana abu illa lil hubbil awwal ko soyayya farkon nan ita ce uwa uba to in dai aka take shi ta aure wani an tafi yana ji yana gani duk da aljanna ba ki shi za a zare shi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ko haka ala sururin mutaqabilin haka za saboda haka ƴan uwa za su zama ba gillu ba wannan ya jawo shin wannan to shine sai na mu auye ya tura mata yana shugaban kasa ta ce amirul mu'minin yana san auren ta sai sai aje a ga mata ba san sanewa ne ba amma sai mu da alƙawari za ta zauna ne da aka je aka ga ya mata saboda ya san karancin shekarunta kuma kyakkyawa ce sai ce to aje a ga mata ya yadda amma ce ta azumi sai dora ta kan matsalar yin azumi saboda matsalar sha'awa to haka kuma haka to a saboda haka akwai hadisi da ya nuna haka to kaga wannan kenan in mun ga dama za mu ce babun falalar mutum ya yanta yar aikinsa sannan ya aure ta ana ana ce radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam gaza khaybar shi za wata ce wai duk inda kika kawo yarinya in ji yarinya ce tana kaiwa shekara sha uku sha hudu ki kallami da ki ɗauko ta ita na ta karatun kenan kuma ai akwai matsala wani lokacin za a kawo ta zo sai ki zama sai ki zama mai san jiki girkin nan ba ki za ki rika ita za ki rika yau da gobe wasu saboda sakacin su ma za ka ga har ɗakin mai gidan suke shiga su gyara gyara su gyara ma komai in zai fita su raka ki da ai jikin ajiye aikin ki na masu aure kin bata ki dole a samu matsala daga lokacin da ya za ka gozu duk san jikinsu idan abincin mai gida ne ba da yi mai aiki ba ta ita za ta yi da kanta wasu suna kan wannan dabara kuma ba kwa gani ba ma wato mai gida ba har ƴaƴa in baka yi wasa ba ka ɗebo masu aiki mata aka sallama musu yara in baka yi wasa ba sai sun fi tausayi mai aikin fiye da uwarsu ba ku taba gani ba mai aiki za ta bar gidan ko za a rabu da ita yara su ta kuka kamar ran su zai fita in uwarsu aka saka ba za su yi wannan kukan ba domin da ba su yaku da ita ba duk waɗannan yana ci abubuwan da ya kamata mu kalla ya kamata a kalle su da kyau yana ɗaya daga cikin matsalar wallahi da yawa suna zuwa wani haƙuri zai yi danne yanzu akwai wanda take yin complain kwarai cewa wato ita ma da suka rabu da yarinyar sai ramto saboda yadda mai gidan ba mazauni bane yake tausa ya mata ya ce to shikenan ya yadda kin ce ba ki san zama da ita yace amma duk abin da yake mata waje ba ta ita ya da mai da ita gidan da aka mai da ita gidansu a yanzu inda yana ba ta naira dubu goma a wata yanzu zai mai da shi dubu ashirin kuma da duk abin da bai ta hanyar ta yake yi ita uwar gidan yanzu sai dai na da rasili take kiran da waya Allah da bakin da take ga mun wannan kai tsaye take kiran sa ba wani shamaki ba wasila take kiran sa a waya kuma ba abin da ya fasa yana yi sannan makaranta da take zuwa daga inda aka mai da yake ba za a fasa komai ba yake zai ba da transport kaga mai gari yawa ya wannan ta fara ji a cikin da cewa ba wannan bai wa Allah ba za zai kawo ta gidan nan to shi sa ake ta gaya wa mata abubuwan da turawan yamma suke ta zuwa suna ta bayani cewa wai ai yancin mata yancin kaza ai ke musulma yanzu wani ya zo ya mutu rantai tallan yanci ai duk wanda ya karanta history na addini da nasu ma ya san cewa dole bature ya rika magana yanci domin a cikin ƙanjin bauta ya tashi ƙanjin bauta duk wanda ya karanta history ya san wannan ya karanta kurushe suke magana akan wannan wato menene alharbu salbiya ko salbiya da ake magana akai har kafin zuwan Salman al-Farisi ya zo Salahuddin al-Ayyubi ya kwato wasu a wannan irin yanayi suke gari da baka mannan za a ce ne gari shi yake da mallakar gaba ɗaya gandu da hausawa duk inda yake mallaka ko noma kai sai dai ka kai mar kayan abincin ya ɗebi wanda ya ɗiba ya baka haka fa tura suka taso duk iyayen mu gaji nan yan boko da sauransu an karanta wannan to wanda ya zo ya fito daga wannan ƙangin ai dole ya magana horiya domin a cikin bauta ya tashi shi ko musulunci tun daga haihuwar ɗaya mace ya ba da yanci kar a kashe ta tun daga haihuwar ta tun anan to amma abun mamaki sai ga wai yadda ake rubutar wasu da sunan suna musulmi ana rubutar su da irin wannan balbalatul fikriya saboda haka wannan shine abin da ya gabata mu kalla mu kuma ƙara duba musulunci ya ba mu yankin mu cikakke عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda lalle annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi yayi yakin Khaybar a shekara ta shida biyar shida ko suna sa ma biyar amma dai anan gabare in ka an ce biyar to watannin suke kallo in an ce shida kuma to ana tafiya a wannan an gane ko yana kokon ne injiniya bai da wakai kara bakwai za ka ce kai shekara ta bakwai ne kai ba shida bakwai ne shi ne nufi ma yi zaɓanin ba a da magana tsayayya a kan kai ba amma dai an fita biya a shekara ta bakwai masu cewa shida kawai watannin suke ɗaukewa masu cewa bakwai kuma a furgumetin suke gaskiya ne bai ba ba ba ba shekara ta shidiyar aka yi kai ba shekara ta bakwai aka ba kudin jayar wanda aka yi a shekara ta biyar dami to shi kuma hudaybiya ba eh shekara ta shida tabbas ko ta hakikan amta alikan a shekara ta nawa aka yi hudaybiya shekara ta shida aka yi to shi ne yake sun yi yakin haibar fasallaina inda ha salatul gadati yace sai muka yi sallar asuba an gane ko shi ne salatul gadati bi galatin da rago duhun dare shine misali alfijir na kulluwa biyar da rabi da minti biyar to biyar da arba'in a tada sallah ko kuma a dawo waya biyar da kwata biyar da ashirin a tada sallah shi ne bijalatin da ragowar duhun dare ba sai an ja lokaci wa gari ya fara sha to a lokacin yadda annaba ne ta to suna zai sallaci sallah asuba ke to me yake sai yake wanda a cikin magabata ka karanta mu wannan ai za ga akwai wani sahabi da shi yana limanci kusan al'adar da kenan shi kawai inda aka kira a salatu da rabo duhun dare yake sallah asuba wasu kuma suna dan jinkirtawa sai an dan ja lokaci in dai rana ba za ta fito ba ne ba ne bi bane sai dai kaga idan mutum yana da fikihu sosai fikihu sosai to ai irin wannan yanayin da ake da longa night shine ake so kai sallar da wuri domin bacci ya yi mutane kuma kowa da wahala a kira sallah kowa bai tashi ba ba da tan jira kawai da lokaci yayi ai sallah sai ka yi ta bisalati amma lokacin da ake da shota night kuma to wannan sai ka dan ne ka dan tura domin wasu za su yi nauyin bacci yana cikin fiqhul imama don wani za su yi kwanciya sai ya ji asuba ta yi saboda daren bai da tsaho to sai a ɗan ƙara lokaci kuma an dawo a gaji mutane da kwanciya kawai gari ya waye to shine ake ɗan turawa wasu kuma ce kawai za ka kalli yanayi ne akwai masallacin da ka san cewa dama sahu biyu suke fitowa sallah sahu biyu ne to ran da ka ga sun makara sai ka ɗan jinkirta ka san cewa larura wani da wani bai fito maka aiki za mu kaiwa haka ba an ƙara minti biyar to a ƙara ya zama goma saboda su duk wannan fikihu ne ba shi za ba a so ku matsa wa liman in dai kun yarda jagora ne to ku kyale shi ya zanto yana da fiƙihu sosai to ya rika ɗeɗewa na da wa'annan abubuwan shi kuma wa'annan zai rika kallo ba ganin damansa ba ya rika kallon misali domin cewa aka yi shi liman kamar ɗan kasuwa ne da kwastomomi eh haka yake ana so ka lura da yanayin su ran da kaga an gaji wani abubuwa sun yi to ka ga musu ko kuma a'a yanayin masallacin naka gaba ɗaya matasa ne suna iya zuwa ci kallon bal a ɗaya awa ɗaya da rabi su da su eh sai inda man ka ya fara cijewa sai ka tsaya idan kuma ka kaga akwai da cije ko dan da cije da ya hakuri ka raga mu yana nin fiƙi da imama shi yana ci wannan abubuwan da suke kawowa to kaga sai ce digalatin da wannan duhun daren faraki ba nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi Allah ira da abin Allah ya tabbata gare shi ya hau abun hawansa shine rakiba wa rakiba abu dal'a abu dal'a ba shi ma ya hau na ta mijin ummu sulaym mahaifiyar Anas bin Malik wa ana rabibu abi dalha Anas bin Malik yace ina goyi a bayan dabbar abu dalha ya goya shi sa malamai suna kawo waɗannan hadisan akan cewa hawa dabba mutum biyu ba zalunci ba mutum ya hau doki ya ɗau ɗansa ya tsora a kai ba zalunci ba ne ya halatta domin za ta iya sai dai dawa karmashi shi ne wanda mutum ɗaya ma yi mai yawa to wannan daban to sai ce fa ajra nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya zaburi dabbarsa ma ka ce a jira shi ne hasa dabbatahu alal jarri wal isra ya zabure ta shine zabura shine an zungure ta ce gaba ko ya sauri to sai ya zaburi dabbarsa to me ya faru sai ya ce fi zikaqi khaybar zikaq wato a tariqu zayyi a loko da sako hanyoyi matsatsu a matsatsun hanyoyi kaibar shi ne zikar matsatsun hanyoyi irin tsarin lokuna wanda gurin da bai da faɗi sai a tsari ƙoƙari shi yake cewa zikar to sai yake wa'annan rukubatai rukubati zai zama hakika wato gwiwa da ta kafa ta halatta mutu fa'idan nabi fa'idan nabi Allah sallallahu alaihi wasallam tana shafar kafar annabi alaihi salatu wasallam kun ga wannan hadisin tambayoyin cross examination din da dan tamori ya rike professor awar murtala hada wannan hadisi cewa a cikin tambayoyin tunda an baki dama satin da ya wuce wancan wancan watan to wai nan gurin dan me za a fassara shi bai da a fassara fakin da kafa ba saboda haka shi dai a cikin cinyar annabi alaihi salatu wasallam yana cikin wai abubuwan da yake kalubalantar malaman su bukari a cikin hada wannan hadisi mala abu mutal a tambayoyin da yake masa ai ba ko yaushe ne aka yi tilakin abu ana nufin gurin ba zai iya yiwa ana nufin jiki duka sau nawa duk kun san wayannan guraren a tafsiri da za a zo a yi magana ruku'i ba ruku'i ake magana ba sallah ake magana za a zo a yi magana fuska ba fuska ake magana ba gaba ɗaya jikin mutum ake nufi ko to amma ka ga wannan shi ga kowane irin karatu kana buƙatar malamin da zai koyi da idan man da kala wahada ko karaja wahada to shine matsalar gaskiya daga abubuwan da wani lokaci kawai lokaci bayan lokaci zai gidan na hukuma ji a nan za ka fahimci mutum ya rasa jagora malamin da zai dora shi hanya to zai ta ta'adi domin abubuwan da ya rika faɗa molanka ne molanka ne kai da kake da malami ka san me aka ce kawai za ka wuce wannan gurin ka san me ake ne an koyar da kai kuma shi to wannan gurin yana ciki ka ja layi sai ce falamma da kala alƙarya yayin da annabi tira da insha Allah tabbata ga yi in shigo wannan alƙarya na tsallake wani abu thumma hasara al-izara an fakhidihi sannan sai janye shine hasara an gane ko aika shafa sai janye wannan kwarjallan gabarin kafarta kuma kaga idan aka ce ma kafa ai sun yamma ta nan sai janye shi gabarin wato kafarta hatta inni anzuru ila bayadi faqidi nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kace har sai da yanzu ina kallo hasken kafar annabi jira da amince Allah tabbata gare shi gaba daya falamma da kala da ƙarya yayin da annabi ya shigo maraya kala sai shi Allahu akbar Allah ne girma kharibat khaybar shikenan khaybar ta rushe inna idza nazalna bi sahati qaumi fa sa'a saba'ul munzir annabi yace domin idan muka sauka a farfajiyar wasu mutane to lallai waye garin wayannan waɗanda ake gargadi ya muna ya muna afa bi azabina yasta'jilu fa idza najala bi sahatihim fasa'a saba'ul munzari da zarar cikin garin da annabi ya kai hari dama aka waye gari suna garin to ai sun shiga uku in dai aka yi dama jira ake da zarar an ji lokacin sallah asuba yayi wa kira sallah wato fa sa'a sabahu mutaki in aka kira sallah to sun kubata domin akwai musulmi a ciki to saboda haka sai ce kala ha salata sai da annabi ya maimaita kalmar ta uku kala yace wa qarajal qawmu ila a'malihim ai ko ana haka su suna zaba sai ga mutane suna fitowa ayyukan dama suna da wannan sammakon da sai a tusba ake wuta kuma har yanzu mutanen ɗan uwanmu na kudu in ka je kudu za ga har yanzu da asuba suke wuta wasu ma uku da rabi hudu kuma yana ɗaya daga cikin cikin abubuwan da annabi ya faɗa Allahumma barik ummati fi bukuriha ku kalli hadisin nan da kyau annabi ba ta Allahumma barik musulmai ba ummati kawai yace kuma Allah ma um al'ummata ne to saboda haka duk wanda ya haula yin zai samu albarkar sa to wannan shi akwai guraren da ba a ware musulmi ba Allah ya kawo shi gaba ɗaya wato a jam'i to duk wanda ya shiga layin zai samu kun ga sunnar Allah duk wanda ya dace zai ko wanda irin abu Allah zai taimake ba sai musulmi ba idan ba za ka dage ba to Allah zai kyale ka to shi sa idan kun tafi amri fa kun fi eh to saboda haka wannan shi to kaga sai sai um ya faɗa ta uku mutane sun fito ayyukansu da sassafe fa kalu sai suka ce muhammadun wal khamis kai suna fitowa suka ce muhammad ne da rundunarsa ya za ka ce alhamis aljeshi ake nufi amma jeshi din kamar da walan tira suke kawowa shine gida biyar annabi yake kasar yadda annabi yake dama hagu kaga biyu kenan sannan sai gaba sai baya ba hudu ba kenan sai kuma ɗan kusa da shi a gabansa wa'annan da su ne wanda da aka zo yaƙi Uhud din nan suka yi raguwa su Talha ibn Ubaydillah an bayyana da jahu yawa su ne wa'annan mutum goma sha ɗayan da suka rage to haka annabi yake raba gida biyar ne sai kasar kuma wannan strategy ne mai kyau in ka kalli hatsarin ya fi yawa gaba ai ko to sai aka sa biyu kafin dai a gama da na gaba to wannan na tsakiyar yawa eh haka annabi alayhi salatu wasalam yake kasa dindinarsa to za ke cewa alhamis ne gida biya to ya fito da wannan duk kuma yakin da annabi zai fita haka yake ai ka lura kalli yakin strategy da aka yi amfani da shi a yakin Uhud ai ba dan an samu tsautsayi wannan strategy duk da su kalin bin wali suna kan jabal Roma ba za su yi nasara ba domin gaba ɗaya inda za su iya kawo hari an tare shi amma a walan ma asabatkum musibatu kada asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum kawai jaraba da Allah ya ginda ya sai ta faru kaddara ta riga ba ta eh to saboda haka shi sai yace kale yace ba asabna fa asabnaha anwatan ku rike wannan kalmar ko anwatun tana fitowa a hadisai musamman na yaki abinda ake nufi yake sai muka samu mutanen kaibar muka ci galaba a kaibar alwatan ai qaharan la sulhan sai karfin tsiya shine alwa bilahi sai karfin tsiya aka ci kaibar ba sulhu aka yi ba kaga wuda yi ai sulhu aka yi to ita wannan sai karfin tsiya qaharan la sulhan shine alwatan sai yake ba jami'a ta biyu aka tattara bayi an samu bayi masu yawa waja'a dihiya sai dihiya tul kalbi sahabi ne kyakkyawa wanda malaika jibril ya kan zo ko wasu malamai sun ce ka hudu ya zo ko biyar a shiga irin da dihiya tul kalbi ko ba karanta tarihin sa a cikin siyar alamin nubala kyakkyawan saurayi ne malaika jibril na zuwa a shigarsa da yawa sai ya tafi ma za a ci ba shi bane dan wata ran da rana ya ta gani annabi ya gaya wata malaika ne ta ce ai ta zuci dihiya sai ce di malaika da dihiya to shine da iya tulkan ne ayin ma sai ce um fakana fi ya nabi Allah diya zai ce ya ma'aikin Allah a'dini jariyatan min as-sabi ka bani wata kuyanga a cikin wannan bayin da aka kawo sai roƙi a bashi kuyanga ɗaya daga cikin wannan kamammun bayin kala sai da iza hafa hujjari ya ta annabi ya ce zai ka ɗauka an ba shi dama ya je ya zaɓa ba a kala safiya ta binta ƙoyayi yana zuwa ce ɗauko safiya ƴar ƙoyayi bin asad فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo gura annabi alaihi salatu wassalam cikin sahabbai fa kana ya nabi Allah sai ce ya ma'aikin Allah a aita bi iyata safiyata bint uyay ka ba wa safiya am ka ba wa diyatul kalbi safiya yar uyay ita kuma sayyidata quraiza wan nabi jagora ce ta kabilar banu quraiza da banu nabi domin babanta jagora ne a cikin yahudawa in ba kuma dawo kuma sarki ne kaga ita ma ba sarakiya kuma da abin da aka bawa diya zaki zai je zaɓo wata ta ƙasa ne da ya zo sai duba wanda ta fi kowace daraja ne inda ta aka yi zaɓi yana zuwa sai ɗauki safiya bin tuwayen babanta sarki ne kuma kyakkyawa kana zuwa za ka gane duk da an kama ta ɗin ai za ka gane domin ba baiwa aka kamo ta ba a sarki aka kama ta kawai sai ya dauko ta sai ya dauke ta sai wani sahabi ya ce ya ji ya rasulullah ka ba shi ya dauka ba shi akai ba zabi aka ba shi ba ka ba wa dihiya wato tafiya ba ita kuma jagora ce ba sarki ne la tasluhu illa laka wallahi wata dace da kowa ba sai kai ya ba aikin Allah shi ya zo ya faɗi wannan sahaba kala sai ya ce hudu'uhu biha yace to je ka kirawo shi da ita kace su faja biha diya yazo da tafiya falamma nazara ilayha annabi sallallahu alaihi wasallam da ka zo da ita annabi ya kalle ta kala sai yace khudh jariyatan min as-sabi gaira yace ka je ka dauki wata baiwar daban ban da wannan je ka dauki wata baiwar daban ban da wannan قال جيتي فأعتقى النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي أنت وتزوجها سنن يأوليك فقال له ثابت في ثابت يتي يا أبا حمزة ثابت البناني كنا babban ɗalibin Anas ɗan Malik sai yace ya Aba Hamza ya kai Abu Hamza shine sai na Anas ma asdaqaha me annabi ya bawa Safiya kadai kala sai yake nafsaha yankinta da aka bata shine zalunci yace a taka wa tazawwajaha da giya yan data kuma ya aure ta baiwa ba da kudi yake biyo ta ba kina nan a baiwar ki amma daga an ji an yan daki kamar kin ba da kudin nan ne bakin yi ne mukataba misali kin fanci kai ko ba haka bane yawa ata idan kana bi tsari yace ana cikin tafiya akan hanya jahazata lahu ummu sulaimi ummu sulaim tun da ita aka yi tafiyar tun a farko mahaifiyar anas sai ta sami ita wannan tafiya sai ta gyara ta ta kintsa ta a nan iyaye suka samo asalin kintsa ya wata raga a kasar hausa sai a ce in ta rage ta ji uku hudu ta ji na fita amma wanda amaren yanzu kullum tana hanya amma da a shekarun baya za ga bata fita ko ne za a iyayenta a gida su za su kintsa ta amma yanzu kullum tana hanya kullum ta tafi raba kati kullum ka ganta kafin a yi auren duk ta karmashi to saboda haka zai ce ba a da ta alahu minan laili bayan ta kinta ta ce ta kai wa annabi alaihi salatu wasalam safiya da daddare ta kai wa ta kai safiya gurin annabi da daddare fa asba annabi sallallahu alaihi wasallam arusa annabi ya wayi gari yana ango kaga wannan gurin ma wallahi dan ta mawrifi ne ta ja wai a'a wai bawon Allah yanzu shi kenan aka ce an kai amarya ai wannan tunani ne irin na hausa irin na bahaushe hausa ba wasu na cewa lallai an kai amarya dole ne an sadi ne ta jiya wannan wani irin tunani ne ba jiragen tunani kam wannan kalmar ma cewa wai sai da ya maimaita ta dawo da profesa tambaya a kan to idan aka ce har za mu zo ɗaya kalmar nan gaba ita ma sakin labule cewa sun saki labule kai Allah ya tsawo fakana sai yace man kana inda hu shay'un sai annabi yace duk wanda ya san yana da wani abu wata baiwa a tare da shi ko wani abu a tare da shi ba ne ji bihi to ya zo da shi nan ne aiko kaga nan ba ma baiwa ke nufi ba yanzu walima za a yi duk wanda ya san yana da wani abu da zai iya bada gudunmawa to ya zo da shi wa ba ta dabi da hannu sai annabi ya kimfita wannan lailar da ake kimfita amma fata ce a lokacin table mat da ake cewa amma fata ce a lokacin wanda ake kike zuba abinci gaba daya wanda za ga na ga muku kwanaki mutum ya je Makka da Madina yanzu musamman Madina za ga kawai linda su suke sa daga farkon zawun sai a ga ta har zuwa karshe a zuba abinci bayan an gama sai a nan nade gaba daya shikenan to suna da fata da suke sa a wannan lokacin Annabi Aisha sallallahu alaihi wasallam fata ce ake kinta da sai duk abin da ka kawo akai za a zuba akai za a bayan an gama wanki to sai ce waje ala rajulu ya biyu bi tamri sai ka ga mutum kowa gudunmawa sai wannan ya zo da dabino waje ala rajulu ya biyu bi tamri wani ya zo da man shanu kala sai mai ruwaya ya ce wa asibuhu kadi zakara sawi ina tsammanin ma sai da ya ambaci irin gari shine asawi sai da ya ambaci cewa an zo da gari ba fa hasu haisan kane yake fa hasu haisan aka yi dambu da shi dambu fa kanat walimata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce walimar da annabi yayi wa na safiya yana ce abubuwan da ake so mutum ya aure yayi walima duk da wasu ce ya halatta ba kafin tarewa ba in dai an daura auren kafin a tare ya halatta yi ita walima an fito sai an daura wa idan san samu ne a bari sai bayan sati ko sati biyu ko abin da ya kama da wannan amma ka ga mu yanzu ayi reception muke ko ba sunan sa walima ba reception eh kyautatawa ka kira wa mutane ka ba su abinci sun ci zaka samu lada in ka kyautata niyyar amma walima sai an daura abu kawai zaɓin da aka bayar shine an tare ba tare ba za ka iya yi wannan shine amma kafin aure ne reception kafin a daura aure dole duk da kamar su ma haka ne sai an daura ko kai to shi ma dai walima ce amma kafin a tare to ya shiga ciki wanda za a yi da za a daura aure a sabar ko na da ayi juma'a to wannan shine bai shiga ba amma shi ma din ya shiga sai dai kawai sunan da kuma reception da turanci ya ba shine walima ba ko eh shi ne a yi amma su gashi rubuta da turanci ne suke cewa to kaga ai ba walima reception a cikin ku ne tura reception a turanci walima kenan to Allah ya biya to wannan shi ne to sai yake um fakanatu walimata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai mu abin da muke magana akai ana so a gyara niyya dan mutum ya dace da wancan din na annabi alaihi wasallam kaga su su sai tura ai ban ku kike kiran walima ba ta kiran ta reception kai dai Allah ya dace da to wannan shi ne to kaga wannan hadisin mun yi bayani yana bayani akan halaccin mutum ya auri baiwarsa ko mai aiki mata ba za su zo kalmar nan ba eh yar aikin gidanki a aure ta sannan an so a yi walima an so ga wanda ya aure ya walima yana ƙara wa aure albarka sannan ku kalli hadisin irin yadda yake nuna inda za ce ka kawo hadisan da suke nuna yadda ake rage yawan bauta da kuma yawaita yanki wannan hadisin yana da ka duba baka ga annabi alaihi salatu wasallam bai ce ta ka komai ba kai eh ce na yan kai ana so domin in ka koma karkashin tafsirin fa la ta'amal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba yanta bayi da Allah yake magana akai ka je ka ga bayanin da ake yi cewa yanta bayi ya fi yawa akan bautar da zaga abu kaza abu kaza na faruwa sai Allah ya ce a yanta baiwa ko bawa wanda yi wa iyalinsa kaza ya yanta bawa domin ba a so a ta zama karkashin bautar hadisi na gaba 901 an abi musa al-ashari abdullahi bin kai radiyallahu anhu kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tira da amince Allah tabbata gare shi yace man kana lahu jariya duk wanda ya kasance yana da baiwa a gidansa ko yar aiki fa'alaha ya kula da ita ba kana ilaiha ya kyautata mata sai za ta makaranta sai boko sai kaza sai kaza sannan sun ma'ataka hasanai ɗin dada wata zawaja ya zo ya aure ta kuma kana lahu ajrani Allah zai ba ki lada biyu wannan hadisin ba zai za a ƙara koran masu aiki farai kuwa dan ni wata kacce ce muke tattauna da ita kace mala aini kidan ajiyar aiki ba ruwa na da ita kace wallahi ta ba ta da aiki ta gummace duk abin da za ta je ta yi ta dawo ta ce ko ta ce ta san mijinta yana son tuwo ya ta ce wallahi duk yadda za a yi in ta dawo din nan sai ta yi ma wannan tuwo ta ce domin ta tsira da mutuncinta haka ta ce ta ce wallahi malam a nesa nake jiragin take kilomita nawa take tafiya ta je gurin aikin ta kauye ne ta ce amma wallahi haka zan dawo kafin in shiga ɗaki zan tafi kawai tace kuma ka san wani abu mai gidana ya fi son girkin itace tace wallahi haka ran ji tace wallahi dai ran da nayi na gas in ya fara ci zai gani yana fara ci zai ce wannan ba gas a gas kike ne tace haka tace muna zaune lafiya kuma saboda na gane me yake so tace haka kawai ta san tana da weakness da bakin ta take wada tace na san na da weakness in tsaya kawai faɗo mun kafa ba ce inda da yar aiki ba su na ba na ai dole ya yi a gurin mata ya yi abin kunya mata ne za su haɗa gida a gidan suna su jitsi ne wata kwarai kuwa gidan suna da buki yadda ka san wanda ya zaɓo haka Allah ya dace da mu yanzu za ka ji suna cin amana in ka ji mace ta ce cin amana to kai abin da bai mata ko kuma ta ce munafiki a malam abubakar na taba gaya muku mai jawo malam abubakar kuma baki wata rana tana tafiya da malam abubakar kuma sai kawai yake sai malam abubakar kuma yake da a kar makalla a je ni munafiki ne ba ku taba gaya mun ba kike haba a kar makalla me ba ne ce wallahi ba sai gidan da ji munafiki kike dan Allah ni munafiki ne ba ku taba gaya mun ba sai da ya ba Allah wani da ya ce ai ma a kar makalla ai duk wanda zai kara aure ai munafiki to Allah ya kyauta kenan ya wuce gurin kawai Allah ya kyauta to wannan shi ne kaga to lada biyu za a samu riɗi biyu ba ne mutum babu jawazu zainab bintu jahal da iya hadisi shi ma wannan an buga to minti biyu to bari mu gani babu da yake bayani akan halaccin auren na na zainab auren na da zainab bintu jahal wani zuri hijab da saukar ayan nan ta hijabi a turatul ahzab da muka zo yawa duk mun yi wannan bayanin har hadisin mai mun dan yanku wa isbatu walimatil aum da tabbatuwar walimar angwanci walimar angwanci ta tabbata cewa idan mutum yana da hali yayi ana anas radiyallahu anhu kana an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake ma aulama nabi sallallahu alaihi wasallama ala shay'in min nisa'i annabi kira da an ta Allah tabbata a gare shi bai yi walima ga wani abu daga cikin matarsa ba bai yi walima da wani abu daga cikin matarsa ba ma aulama ala zainab irin yadda yi walima da na na zainab abin nufi abinda aka yi walima da gida na na zainab ya fi kowanne yawa akan da sauran mata me yasa aka ce aulama bi shafi domin a lokacin na da Zainab akuya aka yanka kun ga kwana na tafiya me muka ce me dabino ne tukui ne kaza su suka kawo to shine aka ce ana so a gaya ba auren na da Zainab an yi bajinta an kawo wato akuya to sai ita aka yanka aka yi amfani da ita wane ne to shi ne aulama bishatin ya yi walima da akuya to shi ta za ku da annabi yana ba da umarnin cewa in an yi mutum wato in dai mutum ya yi to ya yi walima inda hali ana anas bin malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kale yace lamma tazawwaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Zainab ibnata Jahsh lokacin da Annabi alaihi salatu wasallam ya auri Zainab ɗan Jahsh da alƙauma sai gayyato mutane faɗa'imu suka ci abinci na walima sun majalasu sannan sai suka nemi guri suka zauna bayan sun ci abincin shi ma ba hauke yana cewa bayan ci zama tsegumi to bayan sun gama ci sai suka nemi guri suka zauna sun majalasu ya ta hadda suna kawai sai suka zauna suka ci gaba da hira an je gidan ango wai da huwa ka annahu ya ta hayya ulil iyam annabi alaihi salatu wasalam sai gashi yana yankurin kamar ya miƙe نعم قال فأخذني فأخذ كي ينقر أنا كتير sai annabi alaihi salatu wasallam ya yunkura ka annahu yatahayyu lil qiyam to ka gani wa idha huwa ka annahu yatahayyu lil qiyam sai gaji kai ka ce yana yunkurin daji misali kuna tare da mutum kaga yana dan yunkuri kamar yanzu ne mutum kaga yana duba waya cewa waya ake mara kiran sa aiki sai yake yunkurin zai tashi falan ya komo gaba ɗaya suka ki tashi din na gurin mai gidan ka zo ya ga sai ka ci yana kokarin tashi kai ka ki tashi to shi ne falan ma ra zalika yayin da ya ga haka kama da annabi ya ga sun ki tashi kawai shi sai miki falan ma kama yayin da ya miƙe kama mamkama wanda za su iya tashi a cikin suka tashi kun san mutane iri iri ne akwai wanda ya san ya kamata to sai wasu duk suka tashi ganin mai gidan ya tashi su ma sai suka tashi waka da salatatu na bari amma mutum uku suka ki tashi ba su koshi ba kenan na taɓa gaya muku ai wallahi ni na taɓa gani wata ran wato an gwanda shekarun da yawa gaskiya muna yara an kai mu jigawa mun je ringin biki muka je a lokacin an kai wani ango abokan sun raka sai da ya fito waje ya rika faɗa sun ki fitowa wallahi yana ta faɗa suna cikin a zaune ya rika masifa eh ta faɗa to kaga irin wannan ne kai tsaye abin ya ma wuce gona da ke to sai mutum uku suka zauna fa da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kula kun ga da annabi ya miƙe fa ba tsayawa ya bace ba su kawai ya fice da ya dan tsawon lokaci sai ya dawo dan ya shiga ɗakin amaryarsa fa idal qawmu julusun ya ga mutanen nan dai a zaune suna nan ba su fita ba suna zaune thumma innahum qamu sannan sai suka miki yace ban talatu fajitu fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum qad talaku ana tsammani yace da raga sun miki sun tafi sai na koma domin da annabi ya gansu suna nan sai koma da suka ga annabi ya juya ya tafi to sun gane karatun su ma sai suka miki sai ana tsammani yaje ga annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullah sun tashi sun tafi fa a hatta da kala annabi ya dawo yana zuwa ya shiga daki yace fa da hatu adkhulu ni ma sai na tafi zan shiga yace fa alqal hijaba baini wa bainahu sai annabi ya saki at-titra ko shine za mu zo ta ruwaya sai saki at-titra shi ma hadisin su dan tamori in za ku tuna wannan kalmar ita ma sai annabi ya saki hijabi wata wata makari tsakaninsa da Anas dan Malik shine baini wa bainahu fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'an ghayra nazirina ilahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza antum fantajibu shine kawai ka'ida eh kaga abin da Allah ya ce ya ku wanda kuka bayar gaskiya amma ku duba wani karatu wayannan sabon guda uku abin da suka yi ai abin zargi ne ko ko ba haka bane abin zargi ne domin annabi alaihi salatu wasalam ya ga yace ku cin abinci ya bata kun kita yi ai laifi ne ko ba ga annabi ba wani sa mutun ya gayyace ka gidansa ka zo ka zauna kawai kawai yanzu gaba shi kuma kai addu'a ka tayi shine yana cikin adabu wato ziyara ko ijabatu wato ijabatu da'watul walima di yana cikin ladabai ko adabu ziyafa di yana ciki da mutum zai kiyaye amma abin da za ku lura wayannan sabon guda uku kuskure suka yi Allah bai tsine musu da ya tashi ambaton sai yake ya ku wanda kuka yi imani har yanzu masu imani ne kuskure kawai suka yi kun fahimta da kyau ko sai ce la tadkhulu buyutan nabi akan sa ayat ta sauka da yau ka ku ƙara shiga gidan annabi alaihi salatu wassalam illa an yu'zana lakum sai ya ba ku izini sai ya ce ku zo idan mai gida ya gayyace ka ka zo ila da'amin ya gayyace ka zuwa cin abinci gaira naziri na ina sannan da sharadi idan an gayyace ka ba zuwa za ka yi a ɗora abincin a gaban ka ba sai an gama dafa za ka zo ba za ka jira da huwarsa ba shine gairar nazirina ina hu ba za ka ji an ce za a zo karfe hudu ka tafi tun karfe daya a rage shinkafar a gabanka a fiyo naman a ka haɗa maka shi da wahala addini bai je da haka walakin idza du'itum Allah yake idan aka kira ku fadkulu to ku shiga fa idza da'intum da kun gama cin abincin ban tajiru kowa ya wace wala musta'nisina li hadith ba za ku zauna ku rika wato istinafi na wajen zance ba istinafi shi ne dauki cewa kawai a tayi rawon yawan tagulan sa gidan amarya ai tayi ai kaza da kaza an yi kaza a domin al istinafi bisin shine yana nufin dauke cewa yanzu ake cewa anas ko unaisa anas ai ana nufin ko unai ana nufin mu ta yi hirar dare wanda zai ta kai hirar unaisa ma haka bai ta kai hirar da dare ita ce unaisa an gane ko to saboda haka ba za ku tsaya kuna dauke wa kanku cewa ba ta hanyar hira to sai kuma Allah ya kawo zamu ji sati mai zuwa ya dora a gaban ayar sai aka yi magana kan hijabi kuma wa idza ta'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabi take yanzu na ku tambaye wa da annabi wani abu ma ku tambaye su ta bayan katanga ka'ida kenan eh min wara'i hijabi ba za ku je kai tsaye ba sannan aya ya yi wa nabi kulli azwajika wa banatika ita ma ta sauka don na ga tun da za ka ce mun lokaci ya yi nan ya kamata mu tsaya hadisan gaba za su yi ƙarin bayani akan wannan hadisin da muka biya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muku kuskure Allah ya yi faɗa amin ba na cibiyoje da ya zo annabi alaihi salatu wasalam yana shiga sai ya zo zai shiga sai annabi ya saki labule ya zo bai samu shiga ba sai tsaya ana sakin labule to sai aka kyale shi ne biyu ba yawa ya biyo jiki ma dan ya shiga yana zuwa annabi na shiga dan a wata ruwayar a sai da annabi ya turo shi da hannu in za ku tuna ya tura shi da hannunsa eh mana ai shi ne magana da yanke mori suke na cewa suka kawo wata fasara mummuna a gurin cewa kawai shi kenan mutum ya shiga ya tafi arhar sitira shi kenan dan mutu fasarar da suka kai ba ta da daɗin ji kuma babu a hadisin ba a faɗi kurin mutum suka faɗa ka san Allah duk turancin da za a aiki turanci ka san abin da za a je a zo ba abubuwa hudu ne tambayoyin nan da aka yi a mukabala duk wannan dogon zaman da ake su za a dawo a ce ka faɗi gurin shi kenan fata su wannan turancin da kuka ji ne kawai ana ba shari'a haƙƙin ta ne amma shi ne za a dawo a ce ina gurin a musulun kawai inda aka ce fyaɗe kwace lamba ta ɗaya shi ake so kawai fa a nuna duk wannan turancin da kuka gane duk za a zo ƙarshensa kawai inda ka ce an yi fyaɗe da kwace lamba ta ɗaya kuma ka ce a musulun hadisi mai lamba ta kaza shi ne ba duk wannan turancin da kuka gane gaba ɗayansa kira ake ba hakin ta dan a baka dama ka ce minti goma ya kaɗan ce yanzu awa goma za a ba shi ne kawai wannan su ne gaba ɗaya tambayoyi gaba ɗaya da ake yi kawai shi ne a ina gurin yake ka ce a musulun a bukari an yi nabi ya yi kwace na wannan fa wayan allah da muka biya yanzu tafiya wai kwace lamba ta ɗaya kuma yake a musulun shi ne ake so ka nuna gurin kawai shi ne kawai karatu in jirgin da ya faɗi cewa ba gurin shi ya fito wani abu ne daban amma ka ce a mutu mutum ne ya zo ya ce ma yanzu akwai sura ta za ƙur'ani ko aya ta sai ka ce hudu ai ba rigima a ciki kai ta gumi amma ko za ka fara daga farko har ƙarshe sai ka nuna in ba ka nuna wa dokar ya kai shi ne fa kawai zancen Allah ya sa mu gaba lafiya wannan duniyar wato wata irin duniya ce da ina yawan faɗa sai kai ta addu'a Allah ya tsare ma imani amma muna cikin wani irin yanayi dan ba kai wasa wani mutum ya faɗa hannun wato waɗanda ba su da tarbiyya sai su faramar da imani Allah shi yasa muna yawan faɗa ka duba yadda Imam Malik yadda Imam Malik mahaifiyarsa Ali ya taimaka kafin ta kai shi karatu sai ta duba tarbiyyar malamin da za ta kai shi gurin Rabi'a sai ta fara kai shi gurin Rabi'a ya koyi tarbiyya zalla sannan ta ce to yanzu sai kai koyi ka to haka ake ko li anna faqida shay ila yu'di duk wanda zaka ba dan ke rike ba shi to ka tabbatar da kai da tarbiyyarsa in ba haka wato za a samu matsala gaskiya ai ba ka da jin tsoron ka samu hannun da yake amintacce ba ka da kaufi da tsoron cewa za a cutar ma da ba ka da wannan amma ka ɗauki ɗan ka kai da hannun wanda kai ma tsoron sa kake bi ka gamsu da shi ba ai da matsala to shi ne haka duk wanda za ka saurari karatu duk yawan ilimin sa in bai da tarbiyya kamata ya kakura ne domin yau da gobe za ka koyi wasu abubuwa marasa kyau ko dora ka abun akan abun da yake mara kyau ka dauka gaske ne ai ta rigima da kai kuma Allah ya dace da Allah ya dauki sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ya biya musu bukatun muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da suka riga mu gidan da sai Allah ka kidan su da gafara masu rai kuma Allah ka ba su tsawon kwana mai amfani Allah ka kara musu lafiya waɗanda suke jarabawa da wanda suka gama da masu neman sana'a Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم to ga ta mai girma ta kasar